الحمد لله رب العالمين وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنقوى يومنا خلوق وتر رمضان هجرة منزل سيرة manzon rahama annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara ta 1446 wanda ya daidai da hudu ga watan uku miladiya haihuwar annabi isa dan maryam alaihi masalam shekara ta 2025 muna cikin tafsirin alkur'ani mai girma a jiya mun fara bayani a aya ta ɗari. da ashirin da shidda zuwa ɗari da ashirin da bakwai a cikin suratu tauba a shafi na ɗari biyu da bakwai sai lokaci ya muna halinsa a yau da yarda Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi akan wannan ayar muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukanmu gaba ɗaya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance makomanmu da mu da ku gaba ɗaya malan Allah ce laqad ja'akum rasulun min anfusikum أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم
na'am idan muka duba kamar yadda muka sani muna gabatar da matsaloli na zakka na zamani waɗanda muna cirar waɗansu mintuttuka na farko don bayaninsu to jiya mun yi bayanin jangali da ake bayarwa ta fuskar da sun kai kamanceceniya da zakka haka ne ko ba haka ba a yau kuma insha Allah za mu yi bayanin ta inda suka bambanta aujuhul ikhtilaf bayna ad-daribati waz-zakah sun ka ce takhtalifu dara'ibu an zakati min aujuhin kathira wato zakka tana da ta bambanta da dariba kamar ka ce jangali ko kuma empo an gane ko wato ta fuskoki daban-daban empo kaga sai a sa m sai a sa aksan shafo sun ka ce wai shafo wannan aksan shafo in ka koma cikin ilimin angle zai nuna maka asalin wannan kalima sk an ka shahi shine aksan shafokin empo daga verbo empozina hospital da english hospital bari barka bakin nan min ahammiha sun kace daga cikin mafi shahara ko mafi muhimmanci ad-daribatu min wad'i al-bashar ita empo ko karɓar kuɗin jangali ɗan adam ne ya ƙirƙiro wannan to ya kirkire ne don son ran shi koko ya yi istinadi ne zuwa ga wasu nasoshi na shari'a nan ne za mu zo mu yi bayani shin maslaha ce ta sa an ka kirkiro wannan abin koko kaka za mu zo mu yi bayani ad-daribatu faridatun maliyya ita dariba farida kama abu ne wanda an ka farlanta ma ci da su dama empozi yana nufin abin da a ci da su ɗinka maliya ta dukiya bainama zakatu ibadatun maliyatun mafruda ita ibada ce to ita ko empo ko baka yi imani ba ko baka yarda ba sai ka ba suwa ko baka nan bane da kahiri da musulmi ko sai ya bayar sun kace ad-daribatu tujba min qibali ad-dawla faqat ita dariba empo gwamnati ce take da izini kawai ta karko wannan bi khilafi zakka fa minha ma wato tajbihi ad-dawla wa minha ma yadfa'uhu al-afrad min qibali anfusihim fi al-masarif ash-shar'iyya sabanin zakka ita zakka gwamnati na iya karɓa in akwai yarjejeniya tsakanin ta da ke ba da dukiyar an san inda ake sa ta ko ba haka ba ko kuma a'a in ka gama in ka bayar ba za a bayar ba kai sai ka nemi bayan Allah da sun ka cancanta ka ba su ga ai aikin banza ko ba ka bane a ba wani katon kaddara kuɗin zakka na mutane sai makaruwa ta bibi ga mutane nan nan da yunwa suna bukatar haci Allah ya kyauta عقوبة الممتنع من دفع الضر... من من دفع الضريبة هي عقوبة دنيوية فقط إذا متن يحان جنجلي ko empo da ake cewa ko rabano to wannan uqubar da za a mishi ta duniya ne kawai tunda ba Allah ya dora mishi ita ba sun kace bi khilafi zakka ita ko zakka la takhtassu bil uqubati dunyawiyya bal tatajawazuha ila al uqubati al ukhrawiyya in ka hana lahira Allah ya koya ni eh sayutawquna ma bakhilu bihi yawm al qiyamah an gane ko wallazina yaknizuna adh-dhahaba wal-fidda wala yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adabin alim yawma yuhma 'alayha fi nari jahannam فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون آيوي ده حديثي باني لفقي با الله ne faɗi sun kace taqda'u ad-dariba min haythu wi'a'iha ad-darib wa nisabaha wal miqdar wajibu ad-daf'i ila ijtihad al-bashari min hukam min hukam wal mas'uliyin sun kace ita ad-daribatu taqda'u tana tafiya ne karkashin min haythu wi'a'iha ad-darib ta fuskar wi'a ya an ce asalin wi'a shine burgani amma da nufin gorgodon abinda ake son a cika na kuɗin da za a samu aljihun gwamnati wani sabiha da nisabin da za a bayar nata wal miqdaru da gwargwadon abin da za a bayar wajibu daf'i wanda yake wajibi na a bada shi yana komawa ne ila ijtihadil bashari min hukamin wa mas'ulin mutane ne za su duba gwamnati ta diba idan bangare guda muna da matsalar kuɗi to mi za mu a ɗora ma mutane a samu waɗannan kuɗin don abe bukatocin jama'a kaga dan wannan ijtihadin dan adam ne ko ba ka nan bane sun kace fa hiya mu'arradatun litaghyir ziyadatan wa naqsan bihasbi taghayyur hajati ad-dawla ita tana iya karuwa ana iya kara muku ana iya rage muku gurgudun bukatar gwamnati don da gwamnatin ita ce wato uwa kowa ke daga cikin bambancin su ad-daribatu faridatun maliyya qabilatun lil isbati wal ilghai ita dariba empo wato abu ne wanda an ka farlanta faridatun maliyya qabilatun lil isbat ana iya tabbatar da ita wali ilga ana iya watsar da shi idan gwamnati ta kai inda ba ta da bukatar ta amshi kuɗi ga hannun mutane to ba sai an karba ba shikenan magana ta kare ita ko zakka a Allah na ciya bayar ad-daribatu wajibatun fil amwali namiya wa ghayra namiya ita empo ko rabanu an gane ko wajibi ne a cikin dukiya mai haɓaka shine al-amwalun namiya وغير النامية دون دبات حقك بخلاف الزكاة فإنها تجب في الأموال النامية دون غيرها من الأموال القنية والاستهلاك kaga alƙinya shine dukiyar da kai rika malaman zaure sun kace kai rike ta kai yi tsururi da ita ka san tsururi in baka san tsururi ba shine ka rike wani abu kai baka sayar da shi ka rike shi matsayin wata rana in kana da matsala sai ka kama ka sayar shi ake ce ma tsururi in ji malaman zaure wata kalma in ka ji zai ka zuba hausa wuce ya sa ka koma kai karatu waɗannan kalmomin gakka zo ka buɗe littafin zauri za ka karantar da mutane ka karatun zauri ba ɗan jami'a wala kana koma ka kwance kwance to kun san dai kamar dai abinda aka nuyi kamar me in baka iya baka tsaya ka koya inni laka minan nasihi kowanne karatun jami'a yana da tashi fa'ida karatu wajen malaman zauri ka iya yaren ka shi ma yana da tashi fa'ida wannan ku yi kokari dalibai kan zuwa jami'a ya sa maka girman ka kake zuwa kake ɗaukar karatu ba za ka iya da'awa ba tana yiwa ka karanta su a aji amma wallahi in kana son da'awa ka iya ta ka iya yaren ka kuma wajen malaman zauren nan za ka iya shi ka iya fassara kalimomi ba ka wannan shi ne kar ka tsaya kana tsawar kutumce kutumcen banza da eh tsururi kenan alqunya to kayan da kan rika yanzu gwamnati ta ga damar gidan da kan rike ba sayar da shi za ka yi ba ba kun ba ta ce har da shi sai ka sai ka ba da wani abu akan shi wal istihlak da dukiyar da kake ci yanzu kun ga kamar gwamnati ta ga damar dukiyar da kake amfani da ita ta ci kuma ta ada mata info yanzu na sai ka je shago sayan wani abu sai a ce maka an ƙara ma gwamnati sai ta amshi kaza kaga ga zakka abincin da muke ci ba a sashi cikin zakka ko ba ka ran bane duk suna nuna bambanci na sun ka ce ad-daribatu tu'khadhu min umumil muqimin fi ad-dawla ita dariba duk wanda a cikin kasa sai an karba gare shi wanda yana daga cikin abubuwan da ya kamata a tsaya a yi lissafi an gane ko الأغنياء والفقراء بينما الزكاة تجب على الأغنياء دون الفقراء إذا زكاة ما وداتانا أكي كربا غريسو الضريبة تصرف في نفقات الدولة العامة ومتطلباتها شي wannan kuɗi na empo ko na rabano idan aka karɓe su ana sa su ne a cikin nafaqatud daula biyan buƙatocin gwamnati al'amma na kowa da kowa gidan likita tsaro da abin da ya kama da haka wa mutatallabatuha da abin da gwamnati ke da bukata sun kace bi khilafi zakka sabanin zakka fa innaha tusrafu fi masarifiha thamaniya ana sa ta cikin wurare guda takwas da Allah ya bayani innama sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina alaiha wal muallafati qulubuhum wa fi riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibn sabil fariidatan min Allah wallahu alimun hakim mas'ala ta ƙarshe sun ka ce ad-daribatu takhtassu bid-daf'i an-naqdi ita dariba rabano empo tana da alaka ne da bada kuɗi bi khilafi zakka sabanin zakka fa minha al-a'yan akwai lokacin da ake bada zatin abu ba kuɗi ba kama fi zakatil kharij min al-ard abinda kan noma gwamnati in ka kawo ta haci ka ci gato wallahi ba su amsa wa bahimatul an'am kuma ana bada dabbobi kaga ana fitar da zakka ta dabbobi gwamnati ba ta amsar dabbobi wa min hannu qudu kuma ita zakka ana fitar da ta kuɗi kama fi zakatin naqadaini kamar yadda ake fitar da zakkar an naqadaini zinari da azurfa ko mu ce kuɗaɗe na zamani waɗanda su ne ake kiyasin ai kiyasin diyari da azurfa sai a fitar da zakka wa urudut tijara da kayan manhaja na saisuwa da ake kiyastawa to wannan dai shine cewa mimma taqaddama yatabayyanu al-farq ash-shasi' bayna ad-daribati waz-zakah min awjuhin kathira taqtadi bi ikhtilafihima fi al-ahkam tunda an samu wajen fuska goma kuma a hannu hana an ka kawo idan ne ke nuna cewa hukuncin zakka daban hukuncin empo daban amma za a zo ai bayani insha Allah ta'ala malan a sake maimaita aya laqad ja'akum لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم نعم wannan aya mun yi bayani sosai kan tagwargwado mun kawo cewa akwai inda sun ce aya ce ayoyi ne makkiya ko ba haka bane wasu kuma sun ce ayoyi ne madaniya mun kawo asar na ubayy bin ka'ab duk da yake ya zo ta fuskoki daban-daban wata fuska yana da rauni muka ce to wannan yana nuna cewa tunda an samu asar ya ka zo tarjihi wanga ya ce makkiya ce wanga ya ce madaniya ce to sai a yi tarjihi wanda ya ce makkiya ce ba shi da wani asar kaga an samu matsala na biyu kuma suran madaniya ce to kaga wanda ya ce madaniya ce ai magana shi tafi karfi mun gane wannan kuma muka kawo magana imamul biqa'i da ya kawo miyasa su waɗanda suka sa tsammanin cewa waɗanda ayoyi madaniya ne makkiya ne saboda an yi zancen rahama shi ko zancen rahama galibi ana na kawo shi ne a makka su a fahimta su a madina ba za a kawo zancen rahama batun da an yi zancen yaki suratu tauba tun da ta fara ta fara da barin wuta har an ka kare ana barin wuta bara'atun min Allah wa rasulihi ila alladhina ahadtum min al-mushrikeena ko ba karan bane fasihu fil ardi arba'ata ashhurin dannan wa'lamu annakum ghayru mu'jizillah wa anna Allah mukhzil kafirin sannan kuma an ka zo fa idan salakal ashhurul hurum faqatulul mushrikeena haythu wajadtumuhum an ka taho wa qatilul mushrikeena kafatan kama yuqatilukum kafa an ka ce in firu khifafan wa thiqalan wa jahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina waghlub alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir an ka ce la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum duk waɗannan ayoyin suna nuna an yi kace-kace da su kuma sai a ce laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma alittum kuma a ce manzon nan shina da rahama shi yasa sai suka ce ayoyi ne makkiya amma zance mafi inganci mun kawo magana ta imamul biqa'i yake nuna cewa an gane ko saboda su gane cewa ba dan Allah yana kyamar su bane a'a Allah yana son su da alkhairi ya turo musu annabi in muka diba shi ma ibnu ashur cikin at-tahrir wa tanwir haka ya kawo yace dan saboda su shigo cikin al-jami' al-islamiyya je na faɗa ba jami'a al-islamiyya ba wata jami'a a su zo ga abin da ya hada kan musulmi akan tauhidi da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mun gane wannan yawwa to da wannan ne zamu gane abin da ayar take bayani kan shi idan muka zo zamu ƙara bayani cikin littattafai wato guda biyu littafi na farko shine adwa'ul bayan fi idahil qur'an بالقرآن نا الشيخ العلامة القرآني محمد الأمين الشنقيطي رحمة الله عليه ورحم الله جميع المسلمين يتشي قوله تعالى دا الله يتشي لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم يتشي هذه الآية الكريمة وانا آية مي درجة ba wai yana nufin ga aya ne an da daraja ba duk ayoyin qur'ani suna da daraja dan ana magana kan ta ne tadullu ala anna ba'sa hadha ar-rasul tana nuna cewa turo manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam alladhi huwa min anfusina wanda daga karunan mu yake ma'ana su larabawa kenan in mun ɗauki larabawa ko ko daga mutane yake ba daga aljannu ba alladhi huwa muttasifun bi hadhihi sifat wanda ya sifantu da waɗannan sifofi al-mush'ira wato al-mush'irati bi ghayatil kamal waɗanda suke sanar da cewa ya samu gaya ta kamala ya kai matukar kamala irin ta dan adam al-kamalun nisbi al-insani wa ghayatu shafaqatihi alaina kuma suna nuna yana da kwarai ya kai matuƙa wajen tausayi gare mu huwa a'zamu minanillahi ta'ala yana daga cikin mafi ni'imomin Allah yace wa ajzala ni'amahu alaina kuma suna daga cikin mafi girma shine ajzala shukran jazilan eh abu na mai kabri kenan mai girma kenan wa qad bayyana zalika fi mawadi'in ukhra yace Allah ya bayyana irin wannan a wadansu wurare laqad manna Allahu 'alal mu'minina id ba'atha fihim rasulan min anfusihim alam tara ila alladhina baddalu ni'matallahi kufran wa ahallu qaumahum daral bawa kaga ni'matallahi kufran mutanen makka na an turo musu manzo sun ka kore shi dan uwansu na kaga shi sani ce asarkin asarkin da aka kawo na kasa da cewa fala yahsudunahu ba za su hasada shi ba ana nufin inda sun san ciwon kansu don sun yi hasada shi kuma sun kore shi daga makka ko ba ka nan bane yawwa kuma yace wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin Allah ce ba mu turo ka ba sai dan ka zama tomi rahama ga bayi to ayoyin da suke nuna turo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna da yawa a cikin alqur'ani yace ila ghairi zalika min al ayat na farko annabi ibrahim ya addu'a yace rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhum alkitaba wal hikmata wa yuzakkihim sai Allah ka bi addu'a yace huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum alkitaba wal hikma wa in kanu min qablu fi dhalalin mubin bal ma sai da Allah ya rantsi laqad manna Allahu 'alal mu'minina id ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum alkitaba wal والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين أتكن سورة آل إمران mun je wannan da kyau to sai mu dawo cikin al-iklim fistin baqi tanzil na imamu suyuti mu ji maganar da ya kawo kuma da yadda za a samu mafita laqad ja'akum rasulun min anfusikum in an ce min anfusikum daga kawunanku jiya mun kawo magana ibnu abbas afwan inda yace Allah yace sun man sarafu sarafa Allahu qulubahum aka yi riwaya daga ibnu abbas karahata an yuqal in saraftu min as-salah ko ba haka bane to amma idan muka duba in ma wannan asar ya tabbata misali ya inganta to wannan istihari warwarare na za a warware shi me dalilin da yasa za a warware shi saboda akwai hadisin manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam man qama ma al-imam hatta yansarifa حسب له قيام ليلة كو كتب له قيام ليلة yana cikin sunan Tirmidhi Abu Dawud ya kashi cikin sunan Nashi da Imam Nasa'i da Imam Ibn Majah da Imam Ahmad hadisi ne kuma ingantacce malamai na da sun inganta shi na yanzu ma sun inganta shi ina fata an fahimce ni Ibn Hajar al-Asqalani yana daga cikin waɗanda sun ka hassana wannan an gane ko yawa cikin mishkatul mishkatul masabih an gari ko Sheikh Nasir Dini Albani shi kuma cikin mu'asirin yana daga cikin waɗanda wato sun ka inganta shi hadisi ne ingantacce to kaga sai ce hatta yansarif to tun daga hadisi sai mu ce to ijtihadi Ibn Abbas na yawa bai kai ga sanin wanda hadisi ba mun gane ko to wannan aya Imam Suyuti a cikin Al-Iklil fi Istinbat at-Tanzil sai yace laqad ja'akum rasulun min anfusikum ala qira'ati fathil fa'i akan qira'a ta fathul fa kenan min anfasikum amfa akwai bambanci amfu da amfa in an ce amfusikum jam'i ne na annafsu kawunanku in an ce amfasikum jam'i ne na ga annafi abin da yake mai tsada to yanzu imamu shiriki sai ce akan kira'a wanda tafi akan amfasikum yustadallu biha da wannan kira'a za a kafa hujja ala annal araba afdal min al ajam cewa larabawa sun fi waɗanda ba larabawa ba wa anna quraishan afdalul arab su ko quraishawa sun fi cikin larabawa sun fi kowa wa anna bani hashim afdal quraish su ko wato bani hashim cikin quraishawa sun fi kowa to idan mutum ya zo iske irin wannan magana yana daga cikin nususukin da makiyan addinin musulunci suke dauka sai su yada su ta kukunjiya cikin musulunci an ce akwai waɗanda sun kai mutane ko ba haka nan bane a'a wannan yana buƙatar bayani muna ganewa yawwa don haka da Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa laqad ja'akum rasulun min anfusikum daga kawunan ku nan babu matsala daga gare ku ne larabawa ko ku daga cikin ku da 'yan adam ba aljani bane muna ganewa amma wannan magana da imamu suyuti ya kawo sai mu ce a'a ijtihadi ne amma waɗansu ba su fahimta ba akwai hadisi na sahabin manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wasila ibnul asqa yana cikin sunan tirmidhi wanda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace inna Allah astafa min waladi ibrahim isma'il Allah ya zaba daga cikin ƴaƴan annabi ibrahim sai zabi isma'il wasafa min waladi isma'ila bani kinana sai ya zaba daga ƴaƴan isma'ila bani kinana واصطفى من بني كنانة قريش سيزاب آدك بني كنانة قريش واصطفى من قريش بني هاشم سيزاب آدك تكين قريش بني هاشم واصطفى من بني هاشم واصطفاني من بني هاشم يزاب آدك بني هاشم حديثي لي ingantacce an gane ko to tunda hadisi ne wanda yake ya inganta yanzu ya zamu yi ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da rufin larabawa sun fi kowa ba nan shi ya fito daga cikin larabawa ko ba haka ba to amma za a koma zuwa ga ka'ida ta mi ta jinsi yanzu an ka ce maza sun fi mata ba ana nufin dun namiji ya fi mace ba muna ganewa kaga matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ba dan shi abada an ka juye ma kwakwalwa shi zagin matan manzon sallallahu alaihi wa sallam wani namiji ne kai gidan su kai su da rayya babu maryam mahaifiyar annabi isa asiya ka gani ba wai shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce kamula min ar-rijali kathir ko kamila ko kamala musallatul lughawi muttahidul ma'na muna ganewa to cewa larabawa sun fi dusun da basu a'a waɗanda suka karbi musulunci nan daga farko cikin su akwai larabawa akwai wanda ba larabawa ba dan haka sai mu koma zuwa ga ka'ida shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yafi kowa ba dan yana balarabi bane saboda shine khairu khalqillahi ajma'in shine afdalur rusul su ma sahabban shi sun fi mutane ne saboda mi saboda su suka yi imani da shi suka fi maka da awatun karun farko shi ya sama muhajiri ne ake ganin sun fi ansar don su ne suka sha wahala a makka shekara goma sha uku kafin abin ya dawo madina shikenan inna akramakum indallahi atqakum yanzu an ka ce quraishin sun yi kowa kuma ma cikin bani qurai cikin quraishin an ka zabi bani hashim yo abu lahabin cikin ina shi shi ma cikin su yake kuma haka nan bani kina cikin bani hashim to yanzu ya za a yi da shi abu lahabin kaji Allah ce kuma tabbata ya da abi lahabin wa tabbar shi yasa irin waɗannan abubuwa dole malamai sai sun yi hattara kawo su ma suna bukata a yi bayani la shakka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam nas an gari ko amma ba a cewa larabawa sun fi kowa sakelin kana da hidda kana da tashin alkiyama shi yasa sha'iri yake ban manzo sallallahu alaihi wasallam yace afdalu minka ajmalu minka lam tara qattu aini wa mithluka lam talid an-nisa'u خلقت مبرأ من كل عيب كأنك خلقت كما تشاء manzo sallallahu alaihi wa sallam dan haka mu ba ma son shiga cikin irin waɗannan abubuwa akwai wake da aka yi na yabon manzo sallallahu alaihi wa sallam akwai wanda adda guluwi akwai wanda bai da guluwi duk wanda adda guluwi sai a jayi a kai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam matsayin Allah bai dace ba an gani ko amma qasaid suna nan a tarihin islami tun zamanin manzo sallallahu alaihi wa sallam akwai su ina fata ana fahimta ta da haka wannan shi ne ka a ce ahli sunna suna kiyayya da masu yaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga ina babu akwai qasaid da an kai ban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasu suka ce akwai gulubi cikin su faraz da yayi qasida ta yaban ɗaya daga cikin jikokin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yan shi'a sun ka kwashe ta karshe karshen ta akwai gulubi inda zai yi gulubi sai mu ce a aje mai abidadin da sha'iri ne inda kuma ya samu daidai sai a yadda tunda yabo Allah ya yadda da yabo wanda babu gulubi cikin sa shi kan shi manzo an yabe shi Ka'ab bin Zuhair ya yi mishi kasida gaban shi kuma yayyabe shi kuma yayyada har ya sa masa alburdar sa yake cewa wa qala kullu khalilin kuntu amuluhu la ulfiyannaka inni anka mashghulu فقلت لهم خلوا طريقي لا أبا لكم فكل, فكل ما قدر الرحمن مفعول كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة الحدباء محمول نبئت أن رسول الله أوعدني والعفو عند رسول الله مأمول فردق يا زول يزيك منذ صلى الله عليه وآله وسلم بس كتير زيد العابدين ولا إنشي أسوني كشي إنشي الزيدية سنة وانا سني سوكو إمامية سنة بس يدد شبا يا جزي أيكم حج أنا طوافي كود يزوسي أكجاي مشي ɗaya daga cikin sarakai na wannan lokaci na manta ina ganin ko Hisham ibn Abdul Malik ne ko wani ɗaya daga cikin su Umar al-Umawi Umawi yanka gashi shi shugaba amma an mace shi amma ga wani mutum bai da mulki ya zo an jaye mai yace wannan wane ne ya ga ruwa ya kamata a ce yana da kurjini shi shi da Allah mulki to ai daukaka ba daga mulki take ba a'a ita daraja Allah ne yake bada ta Allah na iya baka kuɗi ya ɗebe maka imani da albarka Allah na iya baka mulki ya ɗebe ma imani da albarka Allah na iya baka ilmi ya ɗebe ma imani da albarka ko ilimin addini ko wanda ba na addini ba amma Allah na iya barin ka bawan Allah baka da kuɗi baka da mulki baka da ilimin addini ba ya kuma Allah ya baka kima saboda baka ƙarya baka cin amana malamin da zai taya shi tallar kafa sai ce wala taqtulu anfusakum yau dan ka karanta qur'ani sai ka samu daraja kai da mabannan da kake gara ma da wanda yanzu ce a shi dai ya- zai karantar da civilization mun san dai tambada dai na to karantar da civilization amma kai karade bayan qur'ani kace zaka tallata banna shi na hada kawai sai an ka jayi mai sai ya tambaya ce man hada to farazdaq yana nan sai ya yi mishi qasida yace hada alladhi ta'rifu al-batha'u wat'atahu wal baytu ya'rifuhu والحل والحرم هذا ابن خير عباد الله كلهم هذا التقي النقي الطاهر العلم هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله بجده أنبياء الله قد ختموا وليس قبلك من هذا بضائره العرب تعرف من, ك- من أنكرت والعجم كلتا يديه غياث عما نفعهما يستوكفان ولا يعروهما عدم سهل الخليقة لا يخشى بوادره يزيل حسنان حسن الخلق والشيم حمال أثقال قوم إذا افتضحوا حلو الشمائل تحلو عنده نعم ما قال لا قط إلا في تشهده لولا التشهد كانت ناعه نعم har zuwa ƙarshen baitutuka inda ke cewa in udda ahlul tuqa kanu a'immatuhum wa in qila khairu ahlil ardi qila hum yake cewa muqaddamun ba'da zikrillahi zikrihim fi kulli bad'in wa makhtumin bihi al-kalim to akwai inda ya gulubi sai ga shi asara dokowa ko su zo su yi fassara sai ce to ai kajiya ya ce in udda ahlul tuqa kanu a'immatuhum wa in qila khairu ahlil ardi hum kenan wani sahabbai ba su shiga ciki an yi cewa amana sun yi fassara irin tasu da haka sai a yi hatta mu ba kiyayya muka yi da manzo sallallahu alaihi wa sallam ba an gane ku muna kokarin ne mu karanta alqur'anin da ya kawo da sunnar da ya zo da ita mu fahimci abin akan fahimtar magabata tun daga sahabbai har zuwa yau mu yi aiki mu gane mu mu fata Allah ya karɓi ayyukan mu samu aljanna da haka wanga ijtihadi na Imam Suyuti in ma yana nufin alal itlaq larabawa sun fi wannan kuskure da ba dan suna larabawa ne suka fi mutane ba in kuma a'a wanga hadisin ne ya dauka to bai bi shi daidai ba domin nan ana nufin Allah ya zabe su ya zabe su ya ba su annabta shi yasa suka fi mutane ba dan saboda jinsin su bane Allah ya zabe su muna gane wannan dan wani dan ta'adda dama shi sayudi na ci haka sayudi subhanallah laqad ja'akum rasulun min anfusikum ko ba haka ba lalle tabbas manzo ya zo muku daga kawunanku sai Allah ce azizun alaihi ma anittum azizun alaihi nan za mu ga cewa malamai sun yi fassara guda biyu in ka diba ibnu jarir tabari in ka diba dama na ce maka rura in kana son ka amfana da tafsirin sa duk inda ce ikhtalafa ahlut ta'wil kaga ka samu wuri mai dadi da ya zo wajen inda an ka ce azizun alaihi ma anittum sai ya ce ya ce wa amma qawluhu azizun alaihi ma anittum fa inna ahla at-ta'wil ikhtalafu fi ikhtalafu fi ta'wilihi fa qala ba'dhum ma'nahu ma dhalaltu kina azizun alaihi yana da nauyi ga manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ma anittum ay ma dhalaltum ba ba ka gane wanga ma dhalaltum ko sai ki da ma dhalaltum waggama sunanta ma mastariya kenan azizun alaihi dalalukum ko kuma ka dauke ta masdariya zarfiya azizun alaihi ma anittum ay azizun alaihi muddata dalalikum matuka kuna akan fata to ya an ce fassara da wannan kinan dalal ta shafi kafirai kinan ta shafi kowa da kowa dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai so ayi ridda a bace kuma mus kafirai yana so su yi mi- su musulunta ayoyi da dama suna nuna wannan fala'allaka baqi'un nafsak ala atharihim in lam yu'minu بهذا الحديث أسفا كما كان بني إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين ولو شاء ربك لعامل من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين idan muka ɗauki fassara ta biyu ibnu jarir tabari ya ce wa ƙala akharuna wasu sun ka ce bal ma'ana azizun alaihi anata anatu mu'minikum wahalan mu'minai ce take bashi wahala ma'ana yana jin nauyin musulmi mu'minai su wahala kina ta zanto khas ne wahalar kafirai bata dame shi ba wahalar wata dame shi wahalan mu'minai kaga mun ɗauki wancan fassara sai zama to ma'anan ne am wanda kuma ma'anan ne khas ƙarshe ابن جرير الطبري يتي وأولى القولين في ذلك بالصواب قبل ابن عباس وذلك أن الله بالخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عزيز عليه ما عنت قومه كان يتي ولم يخصص أهل الإيمان فكان صلى الله عليه وسلم كما وصفه عزيزا عليه عنة جميعهم وعلى قوة بي سلطان muna ganewa kina sai da manto a har ya kawo ce to in wani ya ce in an ka ce manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam azizun alaihi anas jami'ihum wa huwa yaqtulu kuffarahu gashi yana kashe kafirai wa yasbi zarariyahum yana kame ƴaƴan su ya daure su wa yaslubuhum amwalahum ka wani aice to ina rahama take mun kawo bayani shine cewa wannan tausayin in an ka bi shi za a bar su ne su shiga wuta ba za a yi aiki da shi ba shi yasa Allah ce wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ya kadda yake musu don kai shi shi ya san Allah kuma Allah zai sashi aljanna to yanzu wahalar da yake yi don wake yin ta don mu shi sa malami na Allah wanda yake tsaye al'umma ta gane addini wallahi al'umma ta tashi tsaye ta yi mai iya abin da za ta iya yi duk inda suke a duniya ku kare su saboda wallahi fi cirkin 'ya'yanku ne ake son a hallaka malami wanda ya karantu abin da zai bauta ma Allah da shi ya iya in ka ga yana kokarin ya karanta ko ya da'awa son ya kai alkhairin ya kai ga wani ku kuma an nuna muku masu karantar da ƴaƴan ku bai dace ku taimaka musu ba ku bari su ci bashin omo da garin rogo su gudu sai malami ya gudu ƴaƴan ku sarwace masu karatun alkur'ani da mai izin biyar da mai goma da mai sha biyar duk su wace yanzu an daina karatu saboda mallan ya ci bashin garin rogo ya ci bashin omo waye kuma ya ka taba ganin fasto a duniya na kalubance ka kawo min fastar guda daga ganin ya taba tashi a duniya ya nemi taimako ran ta kace fastar ka kawo min fastar guda ya tashi ce shi na neman a taimaka mai ka mishi wake daukar nauyin shi amma sai a ce waɗanda ke tsaye suna taimakon al'umma su ne ake fata a ga sun yi kumya ba su za su kumya ba ku da ɗiyanku da ake karantarwa da matan ku kuza ku halaka Allah ya kyauta da haka duk yakin da annabawa suke yi duk fafutukar da suka yi da waɗanda an magoya bayan su ba dan kansu suke yi ba shedan na ga nuna maka ai kaza ai kaza ai kaza lalle akwai bara gurbi amma wanda an ka fahimci mai gaskiya ne to a tsaya tare da shi mu kun ji abin da mu bayan in kun kai wasa ƴaƴan ku za su kai inda ba wanda yake karatu masu tsayawa su karanta tsakani da Allah sai gaba a damu da su ba amma an damu da wasu harkoki can na banza da yoshi waɗanda ba su da amfani Allah ya kyauta ibnu jarir at-tabari shi ya kawo wannan fassarori guda biyu kafin mu wuce wannan akwai bayani guda biyu da ya kamata mu kawo na farko za mu kawo shi ne a cikin sharhu asma'illahi al-husna da an ka kawo sannan sai mu kawo al-waqf wal ibtida wa atharuhu fi taqrir masail al-aqida sai mu wuce zuwa ga abin da ya saura na aya da an ka ce azizun alaihi ma anittum kalima ta azizun ina fata ana fahimta ta wato tana nufin ya yi wuyata ya zan abu mai wahala gare shi ma'ana baya jin daɗi abu ne wanda yake yana da nauyi wato a kan shi shi annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an gane ko to sai malamai suke cewa idan aka duba cikin asma'illahi husna da suke kawowa a safha ta شرح أسماء الله الحسنى نا أتكلم عقيدة أصفها تاء شرح أسماء الله الحسنى يوا وللتافي نيد أنك شرح أسماء الله الحسنى نا ابن القيم الجوزية ابن القيم الجوزية da ya zo sai sharhi na sunayen Allah ma'ana ya kawo su to da ya kawo su don saboda mi saboda wato a fahimci yadda sunayen Allah suke saboda rashin sunan sunayen Allah da fahimta su da aiki da su shi ya jamu da yawa daga cikin shirka wanda bai san Allah ba shikenan sai ya ta shirmi ko ba ka nan bane to sunan Allah al-azizu a larabci yana da ma'ana guda uku a larabci kalma ta al-aziz tana da ma'ana guda uku kadiba cikin wannan sharfu asma'illahi al-husna wanda da eh, abin nan wanda huququ tab mahfuza daru imamu malik su suka buga shi at-tab'atul ula 2008 a kasar daru imamu malik ina ganin abin nan ne eh, manshurat hatif ban ga ko ce kasa bace ina tunanin da kasar algeria ce su suka buga shi muna ganewa al-azizu sai an ka ce wa huwa wal azizu laha thalathu ma'ani an ka ce al-izzatu bi ma'anar imtina wani lokaci an ka ce al-izza shine wato al-imtina'u ka kame alaman ya rumuhu min a'da'ihi daga wanda yake neman ka daga cikin makiyanka ma'ana makiyanka bai iya tunkararka mun gane ko sannan kuma shine wato al-azizu to shi ko wannan fi'ilinsa an gane ko fi'ilinsa shine azza ya izzu rike da kyau azza ya izzu an yi ma'ainun kasra imtana amin a aduwi na biyu in an ka ce al'izzatu ana nufin alƙaru rinjaya ko tankwarawa wal galabatu da galaba shi ko wannan azza ya uzzu kana gida da kyau eh na uku kuma al'izzatu bi ma'anar kuwa wasu salaba ana nufin abu ya yi ƙarfi ya yi tsauri ya zan tan tan tan tan tan shi ko azza ya azzu shi yasa aka cewa ardun azaz as-sulbatu shadida kaga in kace ilmu sarfu bai da amfani to gashi ya zo cikin tafsiri ya zo cikin akida sai ka cin mai cikin hadisi za ka ɗalibin ilimi ka tsaya kai karatu to duka waɗanda kuwa guda uku sun tabbata ga Allah don babu wanda ya isa ya ki Allah da kaka jin ana cewa inna ma jazaa'ul ladina yuharibuna Allah ba ana rufin su yaki Allah ba an gane ko addinin Allah na suke yaka wallahi babu wanda isa yaki Allah kun fa yakunu da walau sha Allahu lan tasara minhum muna ganewa sannan da an kace azza ya ya'izzu ko ba haka nan bane an kace shine alqahr wal ghalaba Allah shine marin jayi wallahu ghalibun ala amrihi walakinna aktharan nasi la ya'lamun sannan azza bi ma'anar kowace wasu salaba Allah mai tsananin ƙarfi ne inna Allah huwa razzaku zul kuwatil mace dukkan su waɗanda guda uku sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala amin matsala ta ƙarshe ita ce cikin alwaqf wal ibtida magisterity ko masters da aka rubuta wato a ƙasar a jami'a ta Madina ya kawo bayani wannan in ka same shi zaka san waqful ibtida da kuma yadda yake da tasiri ga ilimin aqida dama littafai ne guda biyu in ka same su suna da kyau in zaka faɗaɗa kuma sun kama sadirkin su sai ka hada sai ka samu littafai tun na da da na yanzu masu tattauna akan wannan fanni da an ka zo karkashin wannan aya laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi gashi nan littafin bayin gwada muku shi الوقف والابتداء وأثره في تقرير مسائل العقيدة إعداد إبصار الإسلام بالوقار الإسلام إشراف أستاذ الدكتور إبراهيم عامر الرحيلي كتيك نمشي جامعة مدينة أكساموش كوكو كتورا أسيومك أي to da yazo sace ikhtalafal ulama'u fil waqfi ala qawlihi azizun malamai sun yi sabani a tsaya akan kalma ta al-aziz da an ka ce laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun wa wasliha bima ba'daha ala qawlihi waɗansu malamai sun ka ce alqawlul awwal anna alwaqfa kafin ala qawlihi azizun kenan laqad ja'akum rasulun min anfusikum aziz sai ka ce alaihi ma anittum waɗansu daga cikin malamai suka ce a'a sai an wuce sai an tusaru bima ba'daha لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم طب me ya dalili kuma wannan yana zai iya kawo sabani na akida kai kana nan kana wasa ina fata an fice to in mun kace za a tsaya akan laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun to ita alaihi ma anittum ta koma jumla musta'dafa min mubtada'in wa khabar kenan ma anittum alaihi abinda ya wahalar da ku yana zamantowa mai wahala a kan shi shi ko in mun ka ɗauki wagga fuska ta biyu azizun alaihi ma anittum sai zamanto shi azizun shi na akhaba ba sifa bane na rasulun خبر مقدم والجار والمجرور متعلقان بعزيز كنا عزيز عليه ما عنتم في تأويل مصدر مبتدأ مؤخر دما ما عنتم كنا عنتكم عزيز عليه tunda an ce ma masdariya ce akwai i'rabi daban-daban to ya zamu yi da waɗannan ma'anoni sai malamai suka ce wannan waqf wal ibtida yana da tasiri idan muka ɗauki waɗanda sun ka ce laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun mun ka tsaya kenan sifa ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin sifofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aziz tunda laqad ja'akum rasulun azizun min anfusikum mun gane ko sai a tabbatar mishi da wannan suna kuma dan an ce mishi suna kan wani gigi ta ce to ce a to kai kajiya wai an ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma azizun na kenan da shi da Allah dai a'a zatin Allah daban zatin manzo sallallahu alaihi wasallam daban ko ba karan bane sifofin shi suna da yawa cikin alqur'ani ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira wa da'iyan ila allah bi idnihi wa sirajan munira alladhina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummiyya alladhi yajidunahu maktuban 'indahum fit tawrati wal injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu 'alayhim al-khaba'ith wa yad'u 'anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alayhim falladhina amanu bihi wa 'azzaruhu wa nasaruhu wattaba'u an-nura alladhi unzila ma'ahu ula'ika humul muflihun ga kuma hadisai amin waɗanda suka zo al'aqib al-mahi duka in ka diba cikin hadisai sai ka duba cikin littafin shama'ilul muhammadiyya sifofin manzo sallallahu alaihi wa sallam al-khalqiyya wal khuluqiyya mun gane ko to wagga qira'a tana ba mu cewa daga cikin sunan shi al-aziz amma ba shi ke nuna zata shi da Allah rubbe bane shi yasa ba cikin suratul yusuf zaka ana sifantawa falamma dakhalu alaihi قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وما كان بني قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق to da haka ya kamata mu fahimci wannan in muka dauki fassara ta biyu azizun alaihi ma alittum kidan yanzu in muka dauki wannan azizun tana nuna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zu sharafin ne kidan mai daukaka ne sai zama to kinan hadisin da yake sifanta wannan hadisin da muka kawo na Wasila ibn al-Asqa inna Allah astafa kinanata min waladi Isma'il wastafa Quraishan min kinana wastafa min Quraish bani Hashim wastafa ni min bani Hashim abin da yasa bai kawo wancan ba inna Allah astafa min waladi Ibrahim Isma'il akwai malaman da sun ka da'afa wannan jumla ta farko almuhimmu dai su kansu tunda Allah yi shi annabi Allah ya zabe shi ko da ba mu ce ba wancan asarkin dukkan shi ya inganta kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zu sharafin ne domin ya ce ana sayyidu waladi adam hadisi ne wanda na cikin sahih muslim ko ba ka rabani kitabul fada'il babu tafdilu nabiyina sallallahu alaihi wasallam ala jami'il khalaiq mun gane ko kuma in mun ka zo ga azizun mun ka tsaya bayan mun ce mai daraja ne sai mu gane kuma za mu samu wata ma'ana annan nabi sallallahu alaihi wasallam alaihi ma anittum duk abin da zai baku wahala to ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan shi yake kenan shafa'atuhu ma afimtum zai yi muku shafa'a kenan abubuwan da suke baku wahala tunda zunubi wahala zai baka ya baka wahala duniya ya baka wahala min lahira kenan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi zai muku ceto ga kuma hadisai nan daban-daban wanda suke nuna manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam zai yi ceto inda Allah subhanahu wataala hadisi na sahih al-bukhari da muslim wanda yake cewa faman kana fi qalbihi adna adna adna min mithqali habatin min khardalin min imanin fa akhrijhu min an-nar yace wa fihi cikin hadisin sai manzo sallallahu alaihi wasallam fa aqulu sai in ce ya rabbi idhalli fi man qala la ilaha illallah in mun ka ɗauki azizun alaihi ma anittum ba a tsaya kan azizun sai ya zama to kenan ma anittum abin da ke ba ku wahala azizun alaihi yana ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wahala kina sai zama to yana son shiriyar ku sai mu koma zuwa ga wancan fassara da mun kai la'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin wa in kana kabura alayka i'raduhum fa in istata'ta an tabtaghi nafaqan fil ard أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل إلى غير ذلك من الآيات ina fata an fahimci kuma daga cikin abin da yake nuna wannan hadisi na Isra'i da Mi'raji da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam hadisi ne wanda Imam al-Bukhari ya fitar da shi babu kaifu kaifa furidatis salah في الإسراء إمام مسلم يا كاوش كتاب الإيمان الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماوات وفرد الصلوات صلى خمسين دي يتتشوى أسوكيها أنك داود سوبيا أنك باسو ملاد صلى خمسين تند دوت ليس ألم كاشبوما من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها كون أنقر عن الزيارة دوكا kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace laula an ashqa ala ummati la amartuhum bisiwaki ma'a kulli sala Imam al-Bukhari ya fitar da wannan da Imam Muslim kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace laula an ashqa ala ummati ma takhallaftu an sariya hadisi ne Imam al-Bukhari da Imam Muslim sun fitar da shi ko ba ka nan bane an gane ko in ka diba hadisi na 2972 cikin sahih al-Bukhari da hadisi na 1876 cikin sahih Muslim da bai tsaya ba kowane yaki sai ya tafi yace laula an ashqa ala ummati la amartuhum bis salati hadhihi sa'a isha'i ce yabbata sai da lokaci yayi tsawo kamar ta kai sulusin dare sannan yi sallar isha'i tare da sahabbai yace in ba ran nake tsoron in tsananta ba al'umma ta ba da sai in bar sallah in umurce su da sallah a wannan lokaci saboda an riga an kare harkokin da akai wannan yana nuna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mai tausayina wato ga al'ummarsa wannan da amartuhum bis salati hadhihi sa'a imam al-bukhari ya fitar da wannan hadisi kitabu tamanni babu ma yajuzu min al-law al-law al-law law harafi na sai anka ƙara alifun da lamun sai anka ce al-law law wanda ya halatta ayi amfani da ita wa akhrajahu muslim bi nahwihi fi sahih kitab al-masajid babu waqti waqti al-isha'i wa ta'khwatu waqtu al-isha'i wa ta'khiruha laula an ashqa ala ummati shi yasa matan manzo sallallahu alaihi wa sallam ummul mu'mina aisha take cewa ma khuyyira rasul ma khuyyira rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam baina shay'aini illa ikhtara aysarahuma ma lam yakun isma da haka sauki na ke so gare mu duk wanda zai zama da wata filosofi ya ce a a sallan nan ta yi yawa ko kaza kaza to mu dai ka san dai ba mu barin magana Allah mu kama taka duk masu addini suna Allah yake taimako su Allah yake sa rayuwar su albarka Allah ce wa ja'ala alaikum fi dini min haraj in baka da lafiya ko baka iya Allah ce ya dauke ma daga ina addini ya zama da mu matsala to abin da yayi maka nauyi Allah ce ya dauke maka amma in lalura ta gitta ma Allah ya sani in kuma ƙarya ka kai Allah ya sani ni kake so yuridu Allahu bikum al-yusr wa la yuridu bikum al-usr azizun alaihi ma anittum harisun alaikum harisun mai kwadayina kwadayin alkhairi alaikum akanku bil mu'minina game da mu'minnai ra'ufun mai tausayina rahimun mai jin kaina shi yasa sun kace mu'minnai ake nufi a yana tausayin kowa ya kadda yake musu ba dan bai kaunar suna ba amma an faɗi mu'minnai saboda su suka fi cancanta a tausaya musu saboda sun yi kusa duk in kaga mutane na kusan to ka wallahi tausayi gare ka duk mutumin da bai da tausayi mai gauci mai rashin mutunci wallahi har da gidansu ko mamma ta gudun kayan shi ta da zaran kannan shi sun ka zo su taba kare ta ce ku ruha mu da asiri ga ku jawo mu da bala'i an san shi babu alkhairi ga mutumin da bai da bai bai da tausayi bai da rahama kai wai haka na alfahari da ka iya cin mutunci ka iya zagi baka da tausayi baka da rahama sai ka zama abin gudu cikin al'umma kuma da musiba ta ta fada ma ba wanda zai jin ciwo haris mai kwadayi jam'in shi hurras bisad ba hurras da sinin wancan da masu tsaro kuma ana cewa harais ko harasun dukkan su masu kwadayi ne mata kuma a ce mace a ce mata harisa jami'in su ma a ce harais masu kwaɗai bil mu'mini na ra'ufin rahim manzo game da muminai maza ra'ufun mai tausayi na fa'ulun ko ba haka nan bane fa'ulun siga ce ta mubalaga rahimun fa'ilun ita ma siga ce ta mubalaga dukkan su fa'ulun ne bi ma'anar fa'il ra'ufun bi ma'ana ra'ifun mai tsananin tausayi na rahimun ko ba haka nan bane ya kamata a ce rahimun sai aka ce rahimun fa'ilun ne bi ma'anar fa'il mai tsananin tausayi sai an kai mubalaga ce ka diba cikin littattafan sarfa ga siyagul mubalaga kuma da aka ce da muminai sai ka kaddara bil mu'minina wal mu'minati raufur rahim li taghlibi janibi dhukuri ala janibil inas malam mubarak aya haka nan fa in tawallaw
فإن تولوا فقل حسبي الله فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم
الله أكبر فإن تولوا idan muka zo cikin ilmul munasaba an gane ko in muka diba cikin mushaf na darus sahaba cikin tanasuqud dura tanasuqul al-ayat an gane ko da surori da sun ka zo karkashin wannan aya sun ka ce summa tahtatimu sura bi tadhkirati llahi ila al-mu'minina bin ni'mati al-kubra alaihim sura ta karkare da tunatar da tunatarwar da Allah ya mu'minnai da mubban ni'ima alaihim akan su wahi bi'satun nabi sallallahu alaihi wasallam wa nasaba zalika da'watahum ila an yaqbalu minhu at-takalif abin da yasa Allah ya wannan kira don saboda mi su karbi takalif abin da an ka zo musu da shi don mi li yafuzu bi kulli khair don samu dukkan alkhairi in ka bi Allah aljanna zaka samu duniya ko ka bi Allah wahala zaka yi ko baka bi Allah ba wahala zaka yi waɗanda ma suke bin duniya ba su bin Allah sun yi shan wahala kaga mai son kuɗi kwarai kaga mai kwaɗayin matsayi kwarai kaga mai kwaɗayin mata kwarai duk sun yi wahala duniya kuma ba su samu ka biya ma mace lafkon kuɗi shekara goma sha biyar wallahi har da na cin amana duka tattaro kuɗin mutane sai ta ƙara difilo sai ta ce ba ta son ka surtu yan alaji kake mai kuɗi ta ce maka ita abin nan ce lafkon ce ba ta iya auren villageois illiterate alaramba kasan villageois bushman da english kun san bush mutumin daji ake cewa bushman ka yi alarka sun ka samu mutumin suna bushman sun ka ɗauko bush sun ka azaba mutane ya zuriya ta halaka mutane da uban da ɗan duk sun yi ta kashe kashe kashe mutane shi yasa duk in kana wahala kan duniya to sai Allah ya barka da duniya ka sha wahala kun baka samun duniyar ka wahala a duniya kuma lahira ba za ka same ta ba in kuma lahira ita ce hammin ka inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah subhanahu wataala ya tara maka al'amuranka da yawan masu faɗi ka tashi kan duniya ƙarshe gidan kasu ke karewa da gudu su bar ƙasa kaga mutum can ya wakito miliyan 100 kaji an ce can miliyan 200 miliyan 300 ana ganin shi cikin motoci ana ganin shi yana kaza sai kaji an ce yau yana gidan kasu shekara uku ko kaji an ce ya bar ƙasa saboda dukiyar mutane yake tarawa yana ganin kamar tana da yawa alhali ba tashi bace in mace ce kake wahala kanta ka watsar da babanka ka watsar da mammanka ka watsar da yan uwanka ka ki taimaka ma addini ka biya ma mace lakul shekara goma sha biyar a zo kuma ka ki auren ta kuma ba inda za ka yi kara ko juju juju juju alƙalin kotu mace ta ci kuɗin shi ana soyayya wala an ci banza to kaka zai yi ai yana jin koyon baya zo ya ci shi na da mata shari'a sai ta ce soyayya na aka yabba ta kuma bai bai yin shari'a tunda shi ma zuwa na zai yi shari'a ka gani an ce wani mutum wata rana alkali matar shi ta hauda shi ya yi shofe ya yi shofe ya ɗau zahi ya ɗau zahi ya hito ya tsaye a zamna ido sun yi mai jajir sai wata mace ta kawo ƙara ta zaka ta zo ta ce malam alkali mijina ya mare ni ya ce an mari banza to shi yasa wallahi masu kokarin su samu mulki masu kokarin su samu mulki da masu kokarin su samu kuɗi ko ta wace hanya ko su samu mace mai kyau ko ta wace hanya wallahi ƙarshe za su ƙara su cikin wahala ko su samu mata abin ya kubce ko su rasa matan su rasa dukiyar ko su rasa matsayin su rasa imanin kuma akai ai ta shirka ko su rasa dukiyar kuma su rasa imanin su ai shirka kuma a mutu ba a samu duniya ba a samu lahira ba amma in ka bi Allah a hankali sai Allah ya tattaro maka al'amuranka rufin asiri ne ake bukata ba dole sai kai arziki ba in Allah gara mai baka arziki ya baka Allah ya kyauta to shine sun kace wata atil khatima fi ghayatil husn sun kace karshen wannan sura ya zo iya matuƙa kyawu wani hayatul kamal da kuma kai matuƙa wajen kai karshe bid'awati ila tawakkul ala Allah an kace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yayi tawakkali ga Allah فهو رب العرش العظيم شيني ubangijin al'arshi mai girma munasaba kenan kenan munasaba bayan an nuna musu manzo ya zo musu da abubuwan da an ka dora musu to in ma ba su karba ba kai ga ka dogara ga kowa annabi ka dogara ga ga Allah subhanahu wataala shi yasa ce fa qul hasbiyallahu Allah ya isa min sace kuma alaihi tawakkaltu bai ce tawakkaltu alaihi ba a'a alaihi gare shi shi kadai tawakkaltu dogara taqdimu ma haqquhu at-ta'khir sace min yufidu al-hasr قل هو الرحمن آمنا به تتمي وعليه توكلنا kaga bai ce bihi amanna ba don ana imani billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadri khairi wa sharri amma wa alaihi tawakkalna ba a tawakkali ga kowa sai Allah ya sace wa alaihi tawakkalna nan sai a nuna maka duk inda an ka ce fa abuduhu wa tawakkal alaihi to mai fassara shi wa alaihi tawakkalna don nan ya zo da siga ba ta hasr ba an gane ko wa alaihi tawakkalna an gane ko wa tawakkal ala alhayy alladhi la yamut kaga da la yufidu alhasr amma amanna bihi wa alayhi tawakkalna da ba a dogaro ga kowa sai ga Allah da ka dogara ga wani wanda ba Allah ba yau dan adam na hawa ajizina yau da gobe sai Allah yana iya kasawa in ka dogara ga babakan kuma maka suna iya mutuwa ba kai kaɗai an ka aiwa ba ga biyar can ga goma ga hudu kun kai ku 20 sai ka ji uba ya ce kai ni in matan badewa kai dai ina da saura ah uwa ta ita ko tai ta yi ta gani don ita ba ta gaji a gali ba wuce a gaji da yaya ba da haka dogaro ga Allah kawai ake dogara wa huwa rabbul arshil azim Allah shine ubangijin al'arshi ku mutane al'arshin wasi'a kursiyyu fus samawati wal ardh ya yi sammai da kasai girma balantana ku yan cakuna mutane ubangijin al'arshi don haka mun zo ya dogara ga ubangijin al'arshi in mutane sun kace za su janya hannu cikin al'amarinka dogara ga Allah amma da ka zama to kana tsoron mutane wai ba ka haɗin gaskiya saboda ba a taimaka ma za a yin kaza za a yin kaza kiran kamanci da Allah faɗi abin da Allah ya ce kakka zagi mutane ka ce Allah ya ce abu kaza mai kyau ne abu kaza bai da kyau wanda ya ce da shi ake kuma da wa shi wani yake nufi da shi shi tunda ayab ba yanzu na an ka rubuta ta ba ba malaman Nijar sun ka saukar da ita ba na Makka ba wani na kika nufi Allah na kika nufi da kai yake to Allah da kai shi ke ni za ka yi ibnu ashur a cikin at-tahrir wa tanwir da ya zo da mun kawo ya ce muminai su shiga karkashin jami'a ta al-iman ya ce to fa in tawallau idan suka juya suka bada baya an gane ko ya ce alfa'u fi qawlihi fa in tawallau litafri'i ala irsalin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam sahibi hadhihi risalati wannan fa'ul litafri'i a litafri'i ka riƙe tafri'i daga far'u na far'u shine reshi littafri'i saboda a resantar da magana magana ta samu reshi ta yi rasta ala irsalin nabi sallallahu alaihi wasallam da an ka turo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to akwai abubuwan da suke karkashin wannan turowa shine tafri'a sahibu hadhihi sifat ilaihim fa inna sifatahu al-mazkura taqtadi min kulli dhi aqlin salimin min al-arabi al-iman bihi واتباعه الإيمان به واتباعه لأنه من أنفسهم ومحب لخير رؤوف رحيم بمن يتبعه منهم يتت فتفرع عليه أنهم محقوقون بالإيمان إن دي ألا يتورو مكوانا منزو ما يوانا قسفو فيه ba a taɓa yin wani mutum irin shi ba zamanin shi ba a yi mutum irin shi ba bayan ya ba a samun irin shi kinan ya kamata a ce kukun yi imani shi kenan wannan tafri'i ne akan risala shi yasa ce fa in tawallau yace to fa in amanu fa zaka kaji asalin magana in sun yi imani dai wa in lam yu'minu fa inna allaha hasibuhu wa kafihi in sun ki imani Allah ya isar mishi hasibuhu Allah ne mai isar masa kafihi kuma Allah ya isar masa ba shi kenan ba wa qad dalla shartu ala muqabalati مقابله لأن فإن تولوا يدل على تقدير ضده وهو إن أذعنوا بالإيمان كنان فإن تولوا فقل حسبي الله تو فإن آمنوا شي كنان أبين أكي بقاتا كنان وبعد التفريع التفت الكلام من خطاب العرب إلى خطاب النبي صلى الله عليه وسلم باين يتي يا رسا ma'ana yayi magana da zancen turo annabi sai ya ri reshi ga wannan magana yayi magana da larabawa sai ya sake yin wani reshi sai yayi magana da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam من خطاب العرب إلى خطاب النبي صلى الله عليه وسلم مما كان مقتضى الظاهر أن يخاطبوهم به اعتمادا على قرينة حرف التفريع فقيل له فإن تولوا فقل حسبي الله والتقدير فإن توليتم كما ذا نأتي فإن توليتم ثم سنانا أما ذلك أنا سنجي إسر دسا قوسي أنك فإن تولوا فقل إن سنكي أباينا كغير مسلم فإن توليتم عنه فحسبه الله وقل حسبي الله wannan shine munasaba aya da ayar da ta gabata kina tana matsayin cika bayani tafri'i ce ta laqad ja'akum rasulun min anfusikum karkashin turo shi sai aka yi zancen waɗanda suka bi shi da suka bi shi dama da Allah ya turo annabi mutane wasu su bi shi wasu za su bi shi ba walaqad arsalna ila thamud akhahum salihah an i'budu allaha fa idahum fariqan yakhtasibun kina haka an kaza ba su ma laraba haka sun karada ba wasu sun ka bi shi wasu sun ce ba za su bi shi ba Allah kai mu nasaki ɗan uwa musulmi da dukkan alamu sura ta ƙare amma akwai waɗansu asar da ya kamata a ce an kawo karkashin wannan sura musu samu shiga ba gobe idan Allah ya kaddara muna cikin masu rayuwa za a zo a ƙarasa bayani kan wannan ayar waɗansu asarani da suke da muhimmanci ya kamata a kawo su sai a shiga suratu yunus bi idnillahi ta'ala na'am wa alaikum assalam Mhm. to ba mu san mu bude kofofin tambayoyi saboda idan aka fara kofofin tambayoyi kun san yawa za su yi su hana karatu dalili kuma littafin da muke farawa da shi yana jan lokaci to in ya zama to farko a fara da shi karshe a sa tambayoyi kun ga za su canje mu da lokaci yasa wadansu ke yuro turo tambayoyi ba sa jan muna ba da amsa kansu muna ganewa ko amma za a ba da wannan amsa shi lokacin da kun ka samu sabani da mutum ana son kai hattara shedan da an samu sabani ya samu hanyar da zai shigo to lokacin da mutum ya ce maka da kai da shi an yi barna daga baya ya gane kuskuren shi ya dawo in ka ce mishi ba ka ganin shi da kima ma'ana irin ta da ko ba haka ba to ita kima abu ce wadda tana dawowa ne a hankali sai in yayi maka mu'amala da ta dace da kai sannan zaka ganin kima tana karuwa ba laihin ka bane duk mutumin da ya ma abin da bai dace ba ba tare da dalili ba yana da wahala kai tsaye ka dawo ka rika ganin mutuncinsa amma idan ya dawo kamar da Allah ce illal ladina tabu wa aslahu wa bayyana yanzu ya dawo yake mu'amala da kai yake mutunta ka sai ka mutunta shi mun gane ko kuma wannan abu na zuciya abu ne wanda Allah ne yake juya shi al arwahu inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam junudun mujannada kamar sojoji ne wanda an kai ma training wani ba wani abu tsakanin ka da shi sai ka ji baka kaunarsa wani kuma sai ka ji kana kaunarsa ko ba ka dan bane amma dai ba a ce ka zalunci mutum ba dan kana son shi dan baka son shi ba ba garan bane a kakka zarumce shi Allah ya kyauta da haka wannan abu da cikin dabi'a yake yau da gobe za ta samu kima shi ko za ta dawo ko ba za ta dawo ba abinda muka faɗa mai kwaɗayi na alkhairi gare ku a ba shi bane shi harisu wancan akwai harisu da sa'un na mai noma ya harusu al'arda an gane ko akwai kuma harisu mai sinun mai tsaro to wancan harisu da mutane suke sawa shine mai sinun mai tsaro shine mai tsaron mutunci kenan an gane ko muhammadu harisu harisu ko bisini bisa ya koma noma eh babu komi ai mace ta fa'ida ba wani abin da abin da muka faɗa ya zama to daidai Allah shi ba mu lada wanda muka kuskure Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته